أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين a yau ashirin ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku shi gaba da tafsirin suratul amfal tafsirin da muke gabatarwa a masallacin yobe islamic center a nan da jihar yobe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم ana ta jera mana ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu a baya ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un kuma aka zo ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum aka zo ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah wa rasula wa takunu amanatikum a yanzu kuma ya ayyuhan ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya gabata Allah yana ambatar ya ayyuhan ladina amanu a wurare 87 sannan anan yayi umarni da takawa da tsoron Allah duk da a makami martaba ta imani tana sama da manzila ta takawa illa iyaka a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya amarci mummunai da takawa wacce take karkashin martaba ta imani saboda musulunci abubuwa ne guda uku kamar yadda banzo ya bayyana mana fa'akbirni al-islami فأخبرني عن الإيمان فأخبرني عن الإيمان الإسلام الإيمان الإنسان سوني مراتبي guda uku na musulunci da musulmai wani musulmi musulmi ne kawai wani musulmi ne mumini ne wani kuma musulmi ne mumini ne musulmi ne lokaci guda idan aka ce al'islam farkonsa a tauba sai istiqama sai a taqwa a tauba idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya zamo musulmi shine fahim tabu a kamus falata wa ta zakata fakallu sabilahum sannan ba a rasa burbudin addininsa na baya a zuciyarsa ba a rasa wannan sabon musulunta yana jin ragowar addininsa na baya a zuciyarsa shi sa Allah ya ba wa kauyawa ansa da suka ce mun yi imani qalat da arabu amanna sai yace kullum tu'minu yace ba ku yi imani ba walakin kulu aslamna ku dai ce mu musulunta walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum har yanzu imani bai shiga zuciyanku ba tukuna kaga kenan farko a ce mutum musulmi yake zamo kafin ya samu imani sannan ya zama musulmi zai zo mataki na istiqama zai ɗauke taraddudi da shakku akan addinin musulunci shine gaskiya ba zai raba hankalinsa akan addinin da ya baro da addinin da ya shigo ba shine ya samu istiqama shine kul amantu billahi thumma istaqim da yazo a hadisi ai kul la ilaha illa allah muhammadur rasulullah thumma istaqim to ya samu istiqama to ya shiga cikin wadanda Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ربنا الله شيء شكو ومسلم شيء لا إله إلا الله محمد رسول الله سنن ثم استقاموا to idan mutum ya samu wannan inda take zai mutu mala'iku za su sauko su masa bishara ta tanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu a wata aya innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun wadannan ayoyi suna nuna cewa idan mutum ya musulunta ma dama ya samu istiqama dan aljanna ne shi ko da bai kai martaba ta imani ba to bayan istiqaman ne za a samu takawa za a samu takawa abinda ake nufi da takawa musulmin da zai guji abin da Allah ya haramta masa duk da san abin kuma zai so ya aikata abin da Allah wajabta masa ko da ransa baya san abu annan ne ya zamo al-muttaqi al-muttaqi wanda Allah ya ce ku dan lil muttaqi على إن على وما كانوا أولياء أولياء أولياؤه إلا المتقون على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وشيني مراتبي guda uku akwai al-islam shine at-tauba at-tauba al-istiqama at-taqwa to anan yana magana akan takawa ne ana ana magana akan takawa amma takawar da yake magana na wanda ke karkashin imani ne shi yasa wasu suka ce duk mai takawa za a iya ce mishi mumini saboda yana makwabtaka da martaba ta imani daga takawan ne kai tsaye yake samun imani to saboda haka za a iya ce mashi mumini tajawuzan shar'iyya tajawuzan shar'iyyan saboda akwai tajawuzan lughawiyyan akwai tajawuzan shar'iyya to daga wannan takawa din ne zai tashi daga sunan musulmi sai ya koma mu'mini mu'mini matakin da zai fara hawa in ya shigo cikin imani shine mataki na at-tasdiq at-tasdiq a tafsir imaninsu zai sa duk abin da ya ji a ƙur'ani ko a harshen manza Allah zai gaskanta ko ya yi daidai da kwakwalwarsa ko bai daidai da kwakwalwarsa ba sannan ba zai yi shakku a kai ba shi ne abin da galibin mutanen zamani suka rasa sai mutum ya ce shi mumini ne amma yana so ayoyi su yi daidai da kwakwalwarsa yana son hadisan manzo Allah su yi daidai da kwakwalwarsa cikin abin da yake wakana a yanzu a harshen waɗannan jabbarawa saboda shi imani dama gaskanta turawa suna kiran shi bilidi bilidi shi ne gaskanta abin da ko da kwakwalwarsa bai ɗauka ba kawai kai kayarsa hata ko da za ce ma menene hujja a kan wannan za ka ce kai baka da hujja amma tun da Allah ne ya faɗa manzo ne ya faɗa kawai kayarsa ko da kwakwalwanka bai zauna ba to wannan shi ne imani idan ka ce sai duk abin da kwakwalwarka hankalinka ya ɗauka shi ne za ka yi imani da shi za ka gaskanta to kwata-kwata ba za ka yi imani da ƙur'ani ba saboda ƙur'ani ya gaya maka wasu abubuwa wanda kwakwalwarka ba zai taɓa yarda da su ba ƙur'ani ya ce maka matacce rayayye shahidi ya ce wala ta kulu liman yuktalu fi sabilillahi amwat yace bal ahya kana gani mutum jina jina baya numfasawa ka kira likita ya auna ya ce ya mutu Allah kuma ya ce a raye ka bar maganar likita ka yadda da magana Allah duk da kwakwalwanka ba za ta iya gano wanda irin rayuwa ne bayan likita ya hukunta cewa ransa ruhinsa ya fita kaga idan ka ce sai kwakwalwarka hankalinka sai ya ɗauka ya yadda za ka yadda to za ka karyata ƙur'ani haka ƙur'ani ya baka labarin tururuwa tana magana hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatun ya ayuha namlu dukulu masakinakum la yahfimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkuruna ta yadda kai tunda kai duk irin tunanin da za ka yi inda za ka yi shekara saba'in kana ta tunani ba za ka taɓa gano da wanne harufa da wanne yare tururuwa yake magana ba kai kwakwalwarka ma ba za ta yi da cewa tururuwa tana magana ba amma da ke ƙur'ani ya faɗa ka yadda ƙur'ani ya ce maka tsuntsu yana magana sai baka taba jin maganar tsuntsu ba baka san yaren tsuntsu ba baka san da waɗanne harufa tsuntsu yake magana ba فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث فمكث غير بعيد فقال wannan fakala din fa hudhudun shi yake fada tsuntsu ne yake cewa a haƙƙu jimalan su yi biyi na san wani ilimin da kai Suleiman annabi Suleiman baka san shi ba kaga tsuntsu yayi magana kwakwalwarka zai iya daukan wannan ka yadda ko baka yadda ba idan baka yadda ba cewa kwakwal bai daidai da kwakwalwarka ba ta ki ka kafirta magana Allah ka karyata haka nan qur'ani ya baka labarin zulkarnaini hatta idza balaga maghrib ash-shams ya ya je maghrib ash-shams ya je matli ash-shams ya je baina sutayn duk da yaddanka da turawa da teknolojin zamani har yau teknolojin zamani ba su je wurin da zulkarnai ne ya tafi ba a cewar ku kuma cewa kuke wannan zamani ne na takaddumi na tasawuri na ci gaba na kimiyya kuna gani mutanen baya kauyawa ne a da ba kimiyya ba teknoloji to technology yau abin da bai tabbatar ba ba kwa yadda a baya abin ya wakana to gayi technology yau bai tabbatar maka da yiwuwar zuwa inda rana ke fita ko rana ke faduwa ko zuwa gun katangan da zulkar ya gina tsakanin 'yan adam da ya ajuju wa ma'ajuju saboda a kauli sayyidi ya ajuju da ma'ajuju ba bashar bane ba banu adam bane har yau ba su gani ba qur'ani ya ba da labari ta yadda ko baka yadda ba to saboda haka ina waɗanda suke auna ayoyin qur'ani suke auna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai bai daidai da kwakwalwarsu ba za su yadda ba ba sani ba suna goyon bayan turawa suna goyon bayan yahudu da nasara waɗanda suke fata musulunci da hujjar kwakwalwa tare da sanin musulunci kuma addinin Allah ne mahalicin kwakwalwar manzan Allah ne wanda yake kowa ƙarfin kwakwalwa ya zo da wannan addini to saboda haka kashedi mutane idan ana maganin imani kada su na muqaramar qur'ani ko hadisi cikin hadisan manzo da kwakwalwarsu da tunanin hankalinsu wannan hanya ce kai tsaye zuwa rita saboda haka kar ku yi shakku da kokonton waɗannan mulhidai bindigai kafirai ne murtaddai ne saboda duk mutumin da ya yi shakku kokonto cikin lamarin Allah da manzo take ya kafirta Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi sai ya ce summa lam yartabu wannan shine sharadin ingancin imani summa lam yartabu ko shakku kai to take ka fita daga cikin addinin musulunci to saboda haka in aka ce a tasdiku gaskanta lamarin Allah da manzo yayi daidai da kukurwa ko bai daidai da kwakwalwa ba wannan shine manzila ta farko da mumini zai tarar daga nan kuma sai ikhlasi ya ratsa masa zuciya ya ratsa masa zuciya shine manzilatul ikhlas ko maqamul ikhlas kenan in ya samu wannan makamin ba ruwansa da mutane duk abin da zai yi daidai da ra'ayin mutane ne bai daidai da ra'ayin mutane ba in yayi daidai da shari'ar Allah da manzo zai aikata wannan abu kai tsaye ma'ana komansa yana yi dan Allah baya shigar da gaba cikin lamarin addininsa na musulunci baya shigar da interest nashi baya shigar da komai kawai Allah Allah Allah manzan Allah kawai wannan shine to shine mukulisi wanda shedan ma yayi istisna'in sa ya cire shi cikin waɗanda ba zai iya bada su ba la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in sai ta illa ibadaka minhumul mukhlisina بكسر اللام وقراءة أبو أمر البصري wato bayi waɗanda suke da ikhlas jamhur sun karanta illa ibadaka minhumul mukhlasina qira'a ta kasrullah ne shi shi muke da bukata anan masu ikhlas shedan yace ba zai iya badda su ba to shine manzila ta ikhlas daga nan kuma sai ka koma manzila ta tuma'anina duk wannan kana cikin imani ne in ka je manzila ta tuma'anina to zaka nutsu da zaka nutsu da Allah subhanahu wata'ala zaka amince da Allah subhanahu wata'ala baka da shakku a harkar ba ma'ana in ka kai wannan matsayi ba za ka je ka nemi bashi ba in ka shiga kunci zaman ka kawai za ka yi tare da siqa billah Allah subhanahu ta'ala zai cire ka cikin wannan matsayi cikin wannan matsayin da kake ciki na kunci misalin sa ummu Musa wa auhayna ila ummi Musa an arji'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تهزني إن رادوا إليك وجائلوه من المرسلين ko kuma bayani cikakke fiye da wannan walqad mannana alayka a mene a a anqzi fihi kitabut faqzi fihi fil yammi فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله misalin cika da Allah amincewa da Allah matsayi na tsumanina shine ummu Musa Allah ya ce mata in kina tsoron a kashe miki da yadda ake yayin kashe jarirai a hannun Fir'auna shine anisbi fihi fil yammi cikin lashi an yakzifi kitabu tasabbihi fil yammi ki sa cikin akwati ki rike akwatin ki jefa cikin ruwa falyulki al yammu bisahi ruwa zai dau akwati yayi wurdi da shi wajen ruwa ya kudu adulli makiyina zai dau zai dau wannan akwati wa aduwwun lahu da kuma makiyinsa ku duba kowanne ɗaya cikin abubuwan da Allah ya umarce ta halaka ne da kansa farko jefa jariri cikin akwati kashe shi ne kawai gumi gumi ma zai iya kashe shi wannan ma kawai mutuwa ce sannan jefa akwati cikin ruwa mutuwa ne ruwa kuma ya yi wurgi da akwatin waje nan ma mutuwa ne sannan idan ruwa ya yi wurgi da akwatin waje makiyin Allah su tsinke shi ma mutuwa ne saboda su suke neman sa dama su kashe shi sannan makiyinsa shi annabi Musa su tsinke shi ma mutuwa ne mutuwa guda biyar halaka guda biyar Allah ya umarce ta da su amma ne ta aikata saboda ta san inda Allah ne yake da wannan ne tsiranta zai tsira inda kai ne da baka kai wannan makami ba ba za ka yi aikatawa ba sai ka ji an yi gudun gara ne an tadda zago ina tsoron kar a kashe mun da abin da aka ce ne din kuma da wannan kowanne ɗaya ciki zai mutu to shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa wasa fuadu ummi Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minina wannan shine ake cewa menene makami na tuma'anina daga nan kuma zaka na fara jin kamshin makamul isan wanda nan ne tasawuf yake nan ne dukkan ɗarikun sufaye suke inda za a bi yadda aka tsara wannan ilimi saboda a yau tasawuf ya so ya zamo suna ko tariƙa ya so ya zamo suna kawai suna ne abin da ake ce shi din babu shi ba a aiki da shi wai abu madiyan ne abu madiyana ne aka tambaye shi ina tufanci sai ya ce innal ladhi sa'alta anhu mata wa sara ba'du a'zu man furata yace wani ne shekara aru aru ya mutu an binne shi jikinsa da kasusuwarsa sun zamanto kasa kake cewa wai ina wane ina wane na jima ban gan shi ba yace haka zubanci yake asbaha rasman wasman ya zamo kawai suna a rubuce to shi tasawuf al-isan farkonsa wannan kawai duk wannan baka shiga cikin insani abin da ake ce ma tasawuf ba farko shine zaka samu muraqaba in aka ce muraqaba shine wato duk inda kake kana jin Allah ya sa maka ido bari a buga ma misali da abin da zaka iya ganewa idan kai laifi aka hada ka da dan sanda duk inda ka shiga yana shiga yana bin gindinka baya da zai hankalinka ya kwanta da abin da ya ce ka yi kawai za ka yi a idan a idan wannan dan sandan ba za ka iya yin sata ba ba za ka yi duk wani abin da hukuma ba ta to kai kana jin ba dan sanda ko soji ba a'a kawai kana ji a jikinka kamar Allah yana ganin ka shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu duk shine fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka daga nan kuma idan ka ci gaba zaka zo maqamul mushahada shine yadda kai din ne kana jin kamar ga Allah a gabanka ba fa wai kana ganin Allah ba a ji kake a jikinka kamar yadda manzo ya ce ka annaka tarahu ka ce kana ganin sa to haka kana jin kamar kana ganin Allah amma baka ganin sa haka ba yadda za ka yi sako ai to daga nan ne in ka sallaka kaɗan sai ka je abin da ake ce ma ma'arifa to a yanzu ka gama tafiya ka zo ka san Allah ka san wa Allah me ake ce wa Allah ka san shi ne ma'arifa kake to wannan ilimi ne mai zaman kansa mai zurfi to kun ga anan yace yayi wallazina amanu sai yace in tattaqullaha alhali attaqwa din mun ambace mun ambace ta a manzila ta uku ne karkashin al-islam lokacin bai shigo cikin imani ba kenan wannan zai nuna maka kowace manzila wato tana akwai ta a karkashin kowace martaba dalilin wannan ne Allah subhanahu ta'ala ya ambaci takawa uku imani uku cikin aya daya ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا اتقوا اتقوا اتقوا guda uku a aya ɗaya wannan zai nuna ma takawa ta farko ta karkashin al-islam takawa ta biyu ta karkashin al-iman takawa ta uku ta karkashin al-isan haka nan ya ambaci amanu guda uku ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا آمنوا آمنوا آمنوا uku cikin aya ɗaya amanu na farko ana nufin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama wacce da ita ake shigowa musulunci ke na imani da ke gargashin al-islam amanu ta biyu ana nufin a tasdik da muka yi magana a kai amanu ta uku kuma shine imani wanda musulmi yake da shi saboda da aka ce ma wannan mumini ne wannan mumini ne wannan mumini ne baya nufin irin imanin su ɗaya ne baya nufin wannan saboda ba za ka ce imaninka da imanin sayin na abubakar iri ɗaya ne ba ina imanin sayin na abubakar da sayin na umar ma daban ne balle imaninka da imanin sayin na abubakar kenan imanin matsayi matsayi ne to shi ne dalilin da ya sa a nan ya ce in tattakullaha wato yana magana akan amanu na farko a ayata muka karanta shine wannan in tattakullah idan kuka ji tsoron Allah hakikanin tsoron Allah mun bayyana a baya shine wanda yana gujewa dukkan abin da Allah da manzo suka haramta yana lazamtar dukkan abin da suka umarta idan ka tsinci kanka a wannan hali to ka zamanto muttaqi ne takawa mai tsoron Allah to shi ne Allah ya kawo jawabin sharti ya ji kun furkanan in kuka samu wannan matsayi to Allah zai sanya muku furkan me ake nufi da alfurkan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان أوكي وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فسبب ذاك إذا أكت الفرقان نتعي إلمي إلمي أنا تنس الفرقان me yasa aka ce wa ilimi alfurqan saboda da shi ne zaka tantance ƙarya da gaskiya mai kyau da madar kyau shine zama alfurqan wasu tun fassara da wannan anan yaji allakum furqanan ay yaji allakum ilman aw yaji allakum ma'rifatan in kuka ji tsoron Allah Allah zai sa muku ilimi mai zurfi na fahimtar Qur'ani da hadisan manzon Allah da dukkan fannunuka ilmi har al-Imam Shafi'i yana kafa hujja da wannan aya a duk lokacin da yace ya kasa fahimtar wata matsala a istinbati ya mishi sauri a wannan rana sai ya yi ni da azumi shi ya yi ni da azumi saboda azumi yana ƙara takawa kamar yadda Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna a sanadiyar ga wanda ya samu a azumi sai ya gano matsala ya fayyace wannan matsala saboda haka Allah da ya ce wata kullaha wa yu'allimukumullahu dinnan da yawa ana kafa hujja da ayar cewa takawa sababin samun ilimi haka ne amma babu wannan ma'ana a ayar da ake kafa hujja da ita babu wannan ma'ana da an ce wattaqullaha wa yu'allimakumullah da nasaba shine zai bada ma'ana ayar tana nuna takawa tana zama sababin samun ilimi amma wa yu'allimukumullah da rufa dukkan qurra'u fita karanta in kana so ka kafa hujja cewa taqwa tana sababi ilimi ka kafa hujja da wannan aya in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan al-furqanu al-ilm al-ma'rifa ɗaya daga cikin fassara sannan wasu suka ce al-furqan a cikin ma'ana na farkon ne shine abinda yake raba mu shine wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani da yazo kenan ko ma menene za a yi abin ya raba mu a gane ne gaskiya a gane marar gaskiya wato shine al-furqan yawmal furqan ana nufin yawma badar ranan da mushrikan makka suka zo badar badar ta raba musu musu dan mun bayyana a baya kafin su fito sun ce Allah ka bawa mai gaskiya gaskiya mu ne ko su ne sai Allah ya ba wa musulmai kenan badar ya zama yau malfukan alfukan a nan shi ne raba gardama raba musu au ko kuma alfukan almakraj almakraj an tambayi abdullahi bin abbas me ake nufi da alfukan sai ya ce ai ba ku karanta aya ta suratul talaq ba ومن يتق الله يجعل له مخرجا تنما إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم مخرجا cewa in kun ji tsoron Allah takawa Allah zai nema muku menene mafita a dukkan kunci a dukkan halin da kuke ci kenan rashin fita a kunci yana da asalin rashin takawa ne suka fassara a haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa cewa taqwa me ita baya ma bukatan guzuri idan zai yi bulaguro taqawar ita ce ita ce guzurinsa duk inda ya bukaci wani abu Allah da yake arzuta tsuntsun da baya kasuwa baya noma baya fatauci to Allah zai arzuta shi a duk lokacin da ya buƙaci wani abu shi yasa Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mafi cikin guduri shine taqwa kenan duk matsalar mu shine rashin taqwa shine yaji Allah ku furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wannan afafi ne zuwa zuwa yaj'al lakum furqana in kuka ji tsoron Allah kuka bar haramtattu kuka lazamci wajibabbu Allah zai shafe zai shafe munanan ayyukanku sannan yace wa yaghfir lakum wannan asl khas ne ba'da al'a shafe zunubai gafara abu ɗaya ne shi yasa malaman tafsiri suka yi sabani ne yasa to aka hada su a waje guda wasu suka ce yukaffir ankum sayyi'atikum sayyi'at ana nufin kananan zunubai a sagha'ir kamar yadda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum anan sayyi'at sagha'ir tun da farko ya ce in tajtanibu kaba'ira sannan wa yassir lakum yana nufin zai gafarta muku kaba'ira an hada sagha'ira kaba'ira duka kenan an gafarta wa dukkan zunubanka wasu kuma suka ce yukaffir ankum sayyi'atikum ma taqaddama min dhanbikum ko min dhunubikum wa yaghfir lakum shine wa ma ta'akhkhara min dhanbikum aw min dhunubikum Allah zai yafewa zunuban da ka aikata da wanda za ka aikata a nan gaba wani daga cikin almuhaddisun ya tara wani juz'i muhimmi na hadisai waɗanda suke magana akan gafartawa zunubi ma taqaddama wa ma ta'akhkhara saboda fadala ne a gun Allah subhanahu wataala kafin ka yi zunubi an gafarta ma zunubin da za ka yi a nan gaba asali wannan khasisa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم من ذنبك وما تأخر أنا نفن باب وني أبو da manzo zai aikata a ba wa abin suna zambu zambu zunubi babu saboda an ce ma taqaddama wa ma ta'akhkhara babu kenan babu kenan ce gaba da baya babu manzo Allah ma'asumi ne baya aikata zunubi hujja wannan aya hujja wannan aya idan kun ji an ambaci zambo kan annabawa manzanni ba ba zunubi bane abinda ake ce miki zunubi na wani annabi wani manzo in kai ka samu wannan abu ka zamo cikakken wali bawan Allah salih misali kai ka kasance baka fishi idan aka shiga haƙinka sai in an taba haƙin Allah za ka yi wannan babban matsayi ne amma annabi Yunusa aka kore shi a gari aka jefa shi cikin ruwa akan yayi fushi saboda Allah akan yayi fushi saboda Allah wazan nuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi can gaba falsafama hulhutu wa huwa mulim aka jefa shi cikin ruwa kifi ya haɗe wannan abin kuma inda kai ne ma dalla ka zama salihi babba waliyin Allah amma abun annabi Yunus ne ne zunubi ne shi yasa malamai suke cewa suke cewa a sai suke cewa hasanatul abrari sayyiatul muqarrabina wasu ayyuka kyawawa a gun al'abraru bayan Allah salihai, to ayyukan za su zamo zunubi a gun wasu bayan Allah mukarrabai waɗanda suka fi su daraja. Misali, zai wahala ka yi sallah ba ka yi tunani ba, in ka yi sallah ka yi tunani a ci, a gun waliyai salihai, zunubi ka aikata, saƙo ka yi wa Allah ba sallah ka yi ba. saboda ka sa interest ɗinka tunani cikin sallar kai kana ji sallah kai su kuma abin su zunubi ne to kamar wannan ne to ganin wannan ne wasu suka ce yukaffir ankum sayyi'atikum ma taqaddama min dhunubikum wa yaghfir lakum sannan ma ta'akkara min dhunubikum an hada duka kenan sai Allah ya ce wallahu dhul fadli azim sabanin siyaki na Qur'ani kun sa akwai wani ilimi cikin ulumul Qur'an wanda ana ce mishi ilmul munasabat ilmul munasabat wanda Suyuti yayi rubutu akai ilmi ne muhimmi ma'ana wannan ilimi da shi zaka san alakar farkon Allah alakar farkon ayar Allah da kuma ƙarshen ayar Allah ko farkon magana Allah da ƙarshen magana Allah ku lura da yace yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum bai ce wallahu ghafurur rahim ba kaman cikin suratul nisa da yace wa yatuba alaikum sai yake wallahu alimun hakim haka aka yi magana tuba to galibi za ce wallahu ghafurur rahim wa yatubu alaykum wallahu alimun hakim wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim to wannan menene yasa ce wallahu dhul fadlil azim ba ce wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim ba ya duba farkon ayan ne ayar ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wallahu zul fadlil azim bai duba tsakiyar aya ba saboda baka ilimi a sanadiyar takawa da baka takawar kanta duka fadalan Allah fadalan Allah shi ta yaji Allah ku furkanan din shi aka duba aka ce wallahu zul fadlil azim da wayaghfir lakum aka duba za a ce wallahu ghafurur rahim akwai munasaba tsakanin farkon aya da ƙarshen aya akwai munasaba munasaba tsakanin ayar da ta gabata da ayar da za ta zo akwai munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura munasaba kala hudu ne na'am
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نن أن داو كسا تا هجرة كسا تا هجرة لوكتنا منذ صلى الله عليه وسلم يسام إذني زي هجرة زي كورة daga مكة زوا زوا مدينة to shi ne suka ce kar mu bari ya kaura in ya kaura zai je ya hada karfinsa da waɗanda suka goyi bayansa a madina ya dawo ya yake mu shi ne suka shiga tattaunawa aka nemo manyan kabilu aka zauna ana shawara me ya kamata a yi shi ne Allah yake magana wa iz yamkuru bika ai wadhkur iz yamkuru bika aw ko kuma iz dinnan ya koma baya wadhkuru iz antum qalilun wadhkuru iz yamkuru ya tafi a haka shine suka saba suka saba wa iz yamkuru bika alladhina kafaru alladhina kafaru anan mutanen makka suna shirya kaidi da makirci ɗayan abubuwa guda uku yusbituka ana cewa asbatahu bi ma'ana habatahu aw awsaqahu a larabci akwai sabata yasbutu sulasi akwai sabbata yusabbitu ruba'i ala wazni fa'ala ma'anansa daban akwai asbata yusbitu ruba'i ala wazni af'ala ma'anansa daban duk wannan ittikati ya zo a cikin qur'ani ya gabata a tafsirinmu na bana a idiyuhi rabbuka ilal mala'ikati fasabbitu allazina amanu sabbitu anan sabbata shine a karfafa zuciya a saka a rashin tsoro cikin zuciya idan kuma aka ce asbata shi kuma yana zuwa ma'anan tsare mutum ko ɗaure a tsare shi a hana shi fita daga makka ko a daure shi ya liyu su fituka au ya tuluka au ko kuma su kashe ka au yi duka a'a ko kuma su kore ka su fidda kai daga makka da aka shiga na tattaunawa kamar yadda ibn ishaq cikin sirarsa da muktasar din ibn ishaq sirat ibn hisham suka kawo cikakkiyar wannan kissa a kowace kabila aka nemi babban mutum aka shiga mitin tare da shi da aka zo aka yi sabani cikin ra'ayoyuka guda uku nan shin a daure shi ko a kashe shi ko a kore shi sai wani dattijo annajadi annajadi ya shigo a sifa ta mutanen najdu ciki sai ya daga hannu ya ce a cikin shawarwari guda ukun nan da kuka bayar ko a ɗaure shi a tsare shi au ko a kashe shi ko a kore shi nan ni shawara ta shi ne kawai a kashe shi don idan an ɗaure shi magoya bayansa na madina ba za su yadda ba na makka ba za su yadda ba kuma labari zai yaɗu duniya mutanen duniya su sassake mu ɗan uwanmu ne muka ɗaure mun rasa yadda za mu yi haka nan idan muka kore shi zai je ya haɗa ƙarfi a can inda ya tafi yana da jama'a a habasha dama wasu kuma da yawa sun bi su sun musulunta kuma yana da jama'a a madina na habasha da na madina za su haɗe su zo su yaƙe mu kaga babu shawara sai kawai shawara ta biyu kawai a kashe shi to dattijon na jadu shawararka ta karɓu amma ta yaya za mu kashe shi banu abdulmutalli banu hashin su bar mu wasu manyan kabilu ne wannan shine matsalar a shawararka sai ce a'a ai ban gama bayani ba kuka katse ni ai iblisu ne ya shigo da wannan sifa sai ban gama bayani na ba yace a kowace kabila cikin kabilun larabawa a dauki wani kato kowa a bashi takwabi su kashe shi a tsara daya yadda ba za a iya cewa wane ne ya kashe shi daga kabila kaza ba daga bisani banu hashim banu abdul mutallib ba za su iya yakar kabilun larabawa gaba ɗaya ba sai su haƙura da diya mu haɗa kuɗi mu ba su diya shi kenan urmus magana ta ƙare suka ce wa ra'ayu ra'ayu shekhi najar shawara shawara da shekhi najar ya bayar shi ne shi ne aka zaɓi kato a kowace kabila aka ba shi takwabi ga yawa jini na wuce sai suka sa ayin jasu security su sa ido yaushe zai fita yaushe zai fita a daidai lokacin da zai fito kawai su afka miki da takubba tsara ɗaya kace shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama aka mishi wahayi aka ce ga abin da suka shirya a daren da zai fita sai dama an hada baki da wani da ake ce mishi ibnu uraykit ibnu uraykit ko ibnu uraykita wani amintacce cikin larabawa an saye shi an biya shi ya zo da taguwa guda biyu wanda abubakar ya bashi daya manzo zai hau ɗaya abubakar zai hau sannan sun shirya ba za su kama hanyar madina ba sai sun yi kwana uku cikin kogo a bisa hikima ta wanda ake nemansa za su gama neme su a dajin cikin kwana uku ba su same su ba su kunan su fita kama hanya kogon da ake ce mishi gharu sauri shi ne shi manzo sallasallama ya sa sai na ali ya kwanta a shimfidarsa ya rufu su zaci cewa yana nan yana nan a lokacin da zai fito da asuba za su kashe shi a already shi ya tsallaka ta baya shi da sayin na abubakar radiyallahu anhu suka je cikin kogo cikin dare suka kwana kwana uku cikin wannan kogo shi kanan da asuba suna jiran ya fito sai suka ga a ce wanda yake kwance ba shi ba ne sayin na aliyu wanda zai nuna maka jaruntaka da sadaukarwa na sadauki sayin na aliyu ka san lalle ana neman mutum za a kashe shi kwana a kan shimfiɗansa yana jin da a kashe manzo Allah gwara an kashe shi ya yadda da a kashe shi manzo sallallahu sallama ya tsira wannan wata gudumawa ce babba wanda sai na Ali ya ba wa hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar sai na Ali a Makka saboda ya bada ajiyar duk wanda ya kawo ajiya ta amana sannan shi da abubakar da suka yi kwana uku sai suka fita a wannan kogo kissa ce mai tsawo sira ce mai tsawo su a garin nemansa da suka zo sawu sai ya kawo su kogo amma sai suka ga gizo-gizo ya yi saƙa a bakin kogon gefe guda a wani gu kuma kurciya ta yi kwai suka ce ba zai yiwu wanda jiya da daddare ya shigo cikin wannan kogon tsakanin shigansa zuwa yau a ce gizo-gizo ya yi saga ba ko a ce kurciya ta yi kwai saboda a garin shiga in akwai wannan gizo-gizon zai yi yayi kuma za a fasa wannan kwan saboda haka sawu dai ya kawo mu kogo amma ba zai yi a ce yana cikin wannan kogon ba shine sai sai na abubakar ya dinga hango kafafuwan dawakan kafafuwan dawakan yake hangowa a cikin kogo sai ce ya manzo da wani su fa zai sunkuya kasa da zai kalle mu sai manzo ya ce masa ma baluka ya ababakar lisnaini lahu salisuhuma me kake zaton wasu mutane guda biyu Allah shine na ukunsu zai same su to daga nan suka tafi bayan kwana uku da suka fita suka sa suraka bin mali ya bi sawu duk keji suka yi shela duk wanda ya san inda suke duk inda duk wanda ya san inda suke za a ba shi rakuma ɗari suraka ya hango su sai da ya zo daidai wajen su kasa ta kama kafafuwan da dokinsa sai ya hango wani abu baki kirin daga sama zai fado kansa sai dinga kira ya Muhammad ya Muhammad eh ina neman abinci ka hana wannan abin ya sauko ka sa a sake min kafan dokina kana da aminci ba zan faɗi ba zan faɗi cewa na ganka ba anan nan anan ne manzo ya ba ya ba da umarni sai aka yaye masa ta sama da ta ƙasa gaba ɗaya ya zo a nan ne manzo sallallahu alaihi sallama ya ce da suraka za ka sa kan sarki fulan sarkin kisra sarkin duniya za ka sa a hannuka na maka albishirin haka a lokacin wannan kaman ana ɗaukan shi kaman abu ne ba zai yiwu ba ta ya sarkin duniya guda a ce zan sa kularsa ta yaya sai ga an rusa daular farisa a gazuwatul qadisiyya ma'arikatul qadisiyya sai na umar yace a kira suraka a cika masa alkawarin manzon Allah yace ina ku ina fulan kisra a dauko yace a kira suraka suraka yana raye sai na umar ya dauko hula yace a saka wa suraka a cika masa alkawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine asalin wannan kistar ne tsawo shine aka dauki ra'ayi na na fiu shine li yusbitu ka aw yaktulu ka dik aw yukrishu ka nabiyun suka dauka da manzo zai fito ya dinga karanta وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون suka makance ya ɗauki ta tsaya watsa musu suka makance ba sa gani ba san ma lokacin da manzo ya fita ba sai da hasuba suka farfado suka shiga sai suka yaye mayafi suka ga sai na ali ne a kwance shine ana Allah subhanahu ta'ala yake wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makiri za mu kada su fassara gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi تعالى وبركاته
Allah sakar alheri malam malam mai tambaya na farko yana cewa idan mutum ya rasu yawanci ana karanta masa kurkuwar lahu suratul ikhlas to bayan wannan akwai wani addu'a da mutum zai iya yi wa mamacinsa
a kamar yadda ko shekaran jiya ne mun yi bayani akan wannan idan mutum ya rasu za ka yi shi addu'a kowace irin nau'in addu'a za ka iya yi shi kamar yadda za ka iya karanta kowace aya ko kowace sura ko ka sa a sauke masa qur'ani daga bakara har nasi da niyyar wannan lada Allah subhanahu wataala ya kai masa kuma iyaka abin da za ka masa din wannan ne shi ne kadai kawai hujja a nan shine a ƙur'ani ya bayyana mana Allah ta zirwa ziratun wizra ukra mutum ba zai ɗauki zunubin wani ba amma zai iya amfana da aikinsa na lada shi yasa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa Allah tajiru wajiratun wajira ukra wa an laysa bil insani illa ma sa'a Allah tajiru wajiratun wajira ukra wa an laysa bil insani illa ma sa'a وأن ليس للإنسان إلا ما سعى شريعة شتاء النبي موسى دع النبي إبراهيم saboda hujjar am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allati wafa amma Allah ta durwa da ukra ya tabbata a shari'ar Annabi Musa da Annabi Ibrahim ya tabbata a shari'ar mu'ayoyi dewa cikin Qur'ani wala ta durwa da ukra to ganin wannan zunubi ba za ka ɗauna wani ba amma lada wani zai iya mata ba zai ba shi yasa in ka duba kitabun ruhi na ibn qayyim al-jawziyya ko haji al-arwa yayi bayani akan wannan mas'ala filla filla ibn taymiya kuma cikin majmu'ul fatawa ya kawo wajihi ashirin da hudu kowanne wajihi yana nuna cewa mamaci yana amfana da rayayyu waɗanda ya basu a duniya har ma yake cewa duk wanda ya ƙaryata wannan ya tuna cewa sallar da aka yi wa gawa an masa bayan mutuwarsa ne sallah da aka yi wa gawa yana cin abin da ya amfana a gun musulmai 'yan uwansa waɗanda suka nishi sallah saboda wanda ya ce in ka karanta kulhuwan lahu ko wata sura ko yasin ko kai saukan qur'ani ba zai tarar da mamaci ba to zai iya cewa sallar da aka yi wa gawan shi ma ba yi da amfani mamacin ba zai amfana ba alhalin musulmai ne suka masa bayan mutuwarsa yawwa saboda haka abubuwa ne sallamamu wanda suke wasu hai a ilimi shine a zamani kuma ake ta mutu a kai na'am
akramakallah wannan yana cewa gashi an zo goma na karshe da ake sallan tahajjud to ya halatta bayan sallan isha ma yayi tarawih sa'annan kuma ya fita yayi tahajjud
a latin fili kowanne za ko yaushe za ka iya yin sa babu wani lokaci da aka hana ka yin nafila sai lokutan da shari'a ta iyakance saboda haka za ka iya yin tarawih kuma ka zo ka yi tahajjudi tare da sanin cewa dukkan abu ɗaya ne an ce tarawihi na filfili ne na dare saboda bayan isha ake yin sa isha dare ne aka ce tahajjudi na filfili ne na dare ka ce tarawihi ka ce tahajjudi ka ce qiyamul layli sunan abu guda ne su ne na filfili waɗanda ake yin su da daddare kawai suna ne aka ba su daban-daban amma abu guda ɗaya ne na'am
malam wani yana cewa shi ne ke kula da wani dan uwansa marar lafiya a asibiti kuma yana yawan tafiya dawowa ya halatta ya aje azumin sa
a shi mumarri ne tamridi marar lafiya ga mai mumarri to suna cikin masu uzuri uzurin da zai halatta musu da su aji su aji azumi marar lafiya da ne kula da mai kula da marar lafiya sai dai shi mai kula da marar lafiya ya kasance akwai wasu uzurruka tare da marar lafiyan za su hana shi azumi ko tsanantar rashin lafiyan ko wani abu mai kama da wannan inda wannan to zai aji azumi sai in babu wani uzuri tare da shi wanda zai takura wa marar lafiya to wannan shi kuma ba zai aji ba na'am صلوا على نبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاشع لما تفضلنا بحقيق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر المختار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين